إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 23 ga wata na safar hijira shekara 1444 wanda ya dace da 20 ga watan tara 2022 a darasi da ya gabata muna dai cikin kitabun li'an babu li'an yau insha Allah za mu yi darasi na 100 daidai a cikin littafin bulubul maram littafi na ɗari daidai darasi na ɗari daidai darasi na ɗari daidai insha Allah darasi da ya gabata mun tsaya dai a wajen hadisi na ibn abbas wanda ke ba da labarin wani bawan allah da matashi ba ta kame kanta game da mu'amala da maza ba mace bace ba mai kame kai wanda kuma ya yi jajen haka manzana ce ya sake ta ma ta shi shirin gaskiya iya santa da kyau bai iya haƙurin baranta ya ce tauri ya kayanka wannan ba tuhuma ba ce ba ta zina bale a ce a mai liyarimi bayani na rishin kame kai a kai bayani ya kusan akwai wasu matsala tana da bambanci da magana kai tsaye tuhuma da zina misali yanzu za ka iya ganin wani da wata a wani wuri a wani gida wanda ana iya aikin banza kaga ba ta ba ka ce ba wani iyalin wancan amma ka ce kaga wane sun kaɗe ta da wancan a wuri kaza a irin wannan hali an san sun bar hanya tabbas kuma inda akwai shari'a ta musulunci ana ta'azir ko da ba maka haddi na zina ba cewa ba makama kama da hujjoji da aka tseda na shaidu guda hudu domin an tabbatar da kaɗaitarka da wace a wurin da bai dace ba ko kaɗaitaka akwai kama hanyar ake maza ko mun baka wancan aikin ba to muna da dama mu ma uquba ta wannan abin da kai kenan wannan ya mata tuhuma ne ya tana ma'ana batta kame kanta tana mu'amala da maza shine magana ba ta ya ba ta zina kai tsaye dan da ta zina ne akwai magana shaida guda hudu ko haddi ko na kazafi kuma da ya kawo jajen iya santa na bai ce to rike kanka shi ne ƙarshen karatun za mu tashi hadisi na harko a babe na yau darasi na ɗari daidai wa ana bi hurairata radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul حين نزلت آية المتلاعنين أيما مرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه فدعه على رسل الأولين والآخرين أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه وساوي بن حبان أبن دعيك وأن رواية cewa abu hurairar ke ba da labari ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa ya wani magana a lokacin sabkar aya ta li'ani sai ce ayyuma mar'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhu falastimin lafi ce duk matar da ta sawa wasu mutane abin da ba nasu ba ba ruwan allah da ita wani ma'ana ta ɗauko ɗa kenan ta yi zina da wani ya mata ciki ba mijinta ba kaga miji za a dangana ma wannan ɗa wanda matar shi ta kawo to wannan madin matar da ta haka ba ruwan Allah da ita wala mudkhala Allahu aljanna wala mudkhala Allahu aljanna Allah ba zai shigar da ita ba aljanna yace wa ayyuma mar'atin wa ayyuma rajulun jahada wala daw duk mutumin da ya musun dan shi ne yace ba dan shi ba wa yanzuru ilayhi kana gani kurin ka ce kai ba danka bane ihtajaba Allah anhu Allah zai sa hijabi tsakanin shi da shi وفداه على رؤوس الاولين والاخرين الذي كميتر da shi a gaban ɗan harko da ɗan ƙarshe ruwa ta abu dawud haka imamu nasa'i haka ibn maja kuma ibn hibban ya ce hadisin ya inganta idan malamai suna da magana akan ingancin hadisin ganin hanyoyin hadisin wa an umar radiyallahu anhu qala من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البهائي وحسن الموقوف وانا رواية تكم أبل تكيبانا عمر بن الخطاب yace man aqara bi waladi tarfat ayn duk wanda ya tabbatar da dan shi kyauta wal ido falaysa lahu an yanfihu bai damar ya kore wannan yaro daga dangantaka da shi وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه يا بجرو يا سو يقولي دنغنتك تندشي ولم ولم يرخص له في انتفاع منه annabi ba shi baran goman kore wannan yaro yan wannan wata mas'ala ce mas'alar akan samu yanzu a cikin mutane kowa ya san wani dan wani ne kurin wataran wannan ɗa sai mai wata shigantaka kurishin biyayya ta iya ya bata mai rai sai bance wannan ni ba ɗana ba ne ana samun hakan ya ce kurin tsakara na ce kurin baɗin shi ba ne ba kurin ya kore wani dangantaka to wani shi ake magana shari'a ba ta ba ka dama kan haka inda ake magana ya ne ko kore dangantaka ta yaro lokacin samuwar cikin in zina ce lokacin ganinta ma ba za ku tsaka rana kun gaci ai wani daga yawan gama yau yau wani wani ba ɗana ba ne ba ba a yarda iya ba akwai abin da sa ka kawo da haka kin a lokacin da ta aihu ne za ka iya wani magana mace in dai ka ɗauka ɗanka ne haka ka ɗauka ba a yi wani a shara ba ta baka wannan dama ta kore dangantaka ɗin da ka tabbatar shi magana kenan ɗan wata tabbas yana rihe ko wata fitina daban da zalimci da aka samu da wasu uwaye kurin ɗan ne zai ba ta mare kurin ba ta mare zai mai shekantaka irin ta ɗiya wani ma zai ce inda ɗan nan bai mu haka akwai wani abinci kuma samun shekantaka ta rashin biyayya wani yaro ya samu barin hanya ko ya ce wani ce to ba ɗana ba ne ba bai cikin layin ɗaya na ko kawai da ba a yarda tsakara na ba kore dangantaka magana kenan sai وعن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق wannan masala ce ta shi balarabe da mai magana ya zo ce ya manzan Allah sallallahu inna mar'ati wallatu gulaman aswad ta hi da baki shi wari ta fara amma da baki nan iya cikin babu duka na magana kare mutunci dangantaka ta wani hausa ba ba ba ba mutum dama kowa ture da kun daga juma'a eh kama wani kaza kaza ne ba yake da kama da qara'in haka kurin ka ture yaro yanzu shi yanzu ya kawo magana eh azirba a zahiri karina eh ya za a yi balarabe a yi ɗabaki za ka yi haka ne to amma na sallar salama sai mishi irin ta hanyar da zai gane daidai hankalin shi dan balarabe ne na daji kuma tare da yake ashe tare ke san dabbobi sai mai tambaya cewa hallaka min ibil kana da raƙumma ya ce i ya ce fama alwanuwa yaya ne launin raƙummanka kaga nan raƙumma akan samu jajaye ne mai yawa amma a samu wani duhu mai baki-baki a ciki a raƙumma kuma shi ne can bibi a samu abin da ya sani ne a cikin rayuwar shi ya san samu raƙumma raƙumma cikin jajaye gaba da maka gurin kurin wani baki kurin baki raƙumma alhalin uwar jajaye uban ja launin su ba ɗaya bane na uban da uwayen to da ya gane haka ce la'allahu na za'uwar ya wannan ya shi layi ya kuma iyayewa wani can ne a cikin wayan wani abin dangantaka ne ya shahidan wancan raƙo bai baki wani can wayan shi ne wani ko buzumin ka zaka zaka za ya ce tufa la'alla kai bina kaza na za'uwar shi ma ɗan naka iyayewa can daga sama ya doko abu shi ma ɗan naka iyayewa ba can abin da baki yan wannan mas'ala ce ta addini kuma ta shari'a wanda kuma gani ba a yau cewa jidda ilimin ya ci gaba an tabbatar da ana samun kai hori ita hwara kuma can daga kakannu a kone baki can ga nesa kun heka wannan yabi wannan yawar kana nan da 'yan shekaru a holland denmark wani gari ne ba babban gari ba ne ba karamin gari ne kurin wata mace ta hida bakirin mijin ja ita ja baturiya to hikima Allah kuma a garin duka a garin daga karamin gari ne baki mutum guda dan balo shi kai ne baki a garin dan balo ne kun haka ce shi ne wata ciki kurin aka kore shi da gari kurin ta aka kurin shi ne garin ba baki shi kenan kurin ya kewa ya mata ciki kurin aka ce haka yanke kunci kurin an kore shi an kore shi da gari dama na neman kuɗi ne dan balo ne shi kenan to dan tabbata tabbata ta shi mutum ya kore da sabar da bada shikenan ta rikida amma tana bata tana koyi shi haka ba koyi ta koyi ran ba ba su a yaran da baki ne rannan sai kakan mijin kakan mijin ba kan yaran ba sai a uban yaran sai cayi zai zo ya ga fami kishi zai kama ziyara daga wani wuri zai zo gidan shikenan da ya zo aka tare shi aka zamana a salon ana tattamana da can to shi ya san san ayyuka zai ya gaji kan shi ya ce ina mai mai ke na a kaɗan kewaye ake kewaye an kasa gaya mai kai sai ba hudu yaro an goya yaro ya ce mai yawai ya ce shi ya sai da yaro wallah yaron ne kunan wani abu ne yau kana da kunan ya ka ɗauko ce magana wannan balan da ya aka ɗauko kai nan kunan ya ka shi ya ce to ya ce mai kuke matsalar mun goya shi a yi ce ce kakana na kakana ba kirin ne kakana ba ban shi ba kakan shi tun daga abin shi ja ne uwa ja ce kakan shi ma ja ne amma ce da na ga kakana da ido na kakana na gan shi ba kirin ne can nan kuna gurgurje nan kuna miyo zale ita mutane kuma ta imani ta imani ba ta alaka da wannan baki mutum ita tabbata da kanta zama abin mamaki aka yaka to daga can kakan kakan shi ne kenan kakan baban shi kakan baban shi ne baki amma da aka samu horare horare horare hatta ka kashi kuma a kashi kuma bakin sai wuto gurin shikin na ta shikin masha Allah ko wata lokacin gurin ko da kuma da ma ilmince abu ne da ki kwali ne da abu ne ina wa kana haka nan abin nasaba can yeso yeso mai wado eh haka ne haka samu rawar haka nan to kenan a shari'a ka shi shari'a dan kurin dan zargi baka ture dangantaka haka nan gurin shine magana kenan gurin sai babu al'iddati wal ihdad wal istibara wa ghairu zalika babu mas'alar idda idda ta an aka sake mace tana wasu zama na kwanaki wanda za ta yi ba ta damar arme ko ta daga ike wannan mijin in saki ɗaya ne ko saki biyu ne sai ta ƙare wannan abin da al'idda mana adadin wasu kwanaki da ɗaya da mata wal mutallaqatu tarbisan bi anfusina salatu quru ya lace wal mutallaqatu tarbisan bi anfusina salatu quru mata al mutallaqata mata da aka saki tarbisan bi anfusina salatu quru za ta zaman jiran jini uku in mai jini ce an mara jini ce wata uku to kenan wannan abin da Allah kayyade na adadin kwanaki da ake mace aka shi da maganar idda duk da akwai idda ta alwafat eh wanda sai tafi wajen azwajin ta bazai ta bazai ba mu san al'afar ta shirin wa'asha da ko wannan suka mutu suka bar mata sai zaman wata hudu da kwana goma kenan su wannan idda ce ta mutuwa tun dai surat idda da ta al'ida da ta da ta da ta talaq to sai sai kama kenan al'iddatu wal ihdad al'ihdad na shine ta mutuwa ta dalilin mutuwa wal istibra da kubutan ma'aiwa ne kubutan ma'aiwa ana nema kun a san mace dai ba ta da ciki ta ina ake istibra suna magana a yi jini guda don ke in ta yi jini alama ce babu ciki shi ne alamar babu ciki shi ne ta jini guda misali matar da irin da ake yaƙi a kamo yanga a raba mata annabi ya hana ka kwanta da matar da duk da an baka taka ce ka kwanta da ita sai ta yi jini guda alama babu ciki tare da ita ya kwanta da ita duk da bai lokaci shi ne istibara ba a kwanci da ita sai bayan ta yi jini na alama ko irin misali mace ce aka samu shubaha ta irin masu zuwa neman iya tsammanin misali matar shi ce ko tsammanin mijinta ne wanda ka samu da wani kuskure wanda ka samu a yi zina a yi ba da gangan ba to ta ana keɓance ta ta yi jini guda a tabbatar da ba ciki shi ke mijinta sai jaujanta haka irin arme da ake arme da gano arman ba arman kirki ba ne ba a yi fasakh misali bayan an kare alimi a gano a wani matan har mashi ce bai dama ya alime ta ina abu daidai bayan an kare kuma ya kwanta da ita shi ma za a raba su in ta jini guda shi ke nan ƙarƙashin wannan ana kawo masa'alar wadda take kaman ya kaca mazinaciya wanda mun san abubakar siddiq radiyar anu akan haka yake mazinaciya ba ta da idda irin ta wadda aka saki ita idda Allah ya mata masiyanta ya magana akan al-mutallaqat ce matan da aka saki to mazanaciya ba shi yasa yake kan cewa mazanaciya ba ta da idda kun istibra'i ne haka shi sami taimiya ibn qayyim sana ka hujojin kuma can gashi Abu Bakar Sadiq akan haka yake akan wannan ne sai ga cewa kenan maganar cikin zina hatta Imam Shafi'i rahimahullah ya ka haka cikin zina bai kore ingancin arme da aka yi da ciki sai dai bai halitta kai da ka arma ka kwanta da ita sai ta aihe wannan ciki wannan rigima da ake ciki a kanta wannan tabbas ne hujjoji gare su cewa ɗorawa mazinaciya inda wani abu ne wanda yake babu shi a ƙur'ani ko sunna fa'inta ce ta wasu daban kuma ce muku kan gaban wannan fatawa abubakar siddiq radiyallahu anhu kuma mazhaba ce imam shafi ya ga haka imam malik ne yake ga cewa babu ingancin arme sai suke gama ta da wancan dalilin idme idda bata arme kiyasa mai idda sai malamai suke cewa kamar da diba cikin tawdil akam ita za a ga yi kiyasar arme da zina ya za a yi wani kiyasi ne ba bisa gama ya za a gama zina da arme a masa hukunci guda bisa gama guda kuma Allah shi dama ya magana musallaqat don haka ƙarƙashin wannan suke ga matsaloli irin wannan sun zo lalle ba a tallarsu kaza amma in yawa kayan an shiga irin wannan hali gaskiyar magana suka shiga irin wannan hali kuma abu ya ga yawa kayan dole a ba su mota tunda akwai mahuta mai kwari daga magabata ta damar yin wannan armi kuma wannan armi iya nan ina ga cewa fatawa na kwanaki wanda suka ce wani latijan suka ce ne yake ce shugaban suna jama'a na kano a zurabe a afirka tv aka yi cakanta eh kan ya ce mazana ce ko da ciki arme ya yi haka ne wani su ne wanda masu yabi yi ma wani fata taɓa yadda ce daban wannan bane ba sabo a wajen malamai munan ganin abin sabo abu ne an tashi kan fikin malikiya kuma da malamai suka zasa abin har su ce in ka kwanta da ita da ciki ya ce ta harimin abin har abada babu arme shi ne babban matsala a nan na ɗaya wannan an san suka gamu sana san juna kuma wanda ba su iya rabuwa da juna maimakon ga ƙowa ga dama a ba su dama su tuba ga su yi arme ya ce a ha abada ba shi ba ita ta su kuma su yi ta zina ha abada da yawa kuma sarbuwa haka yake da yawa Allah haka tun da akwai dama kuma hujja ce mai ƙarfi kenan kan ku haramta abin da ba haramta ba matakan akwai dama za ba su dama su tuba ga Allah sai ya rabe shikenan kullun abin da ya ga yawa kana yawa kana kullun matar shi ce dan da aka samu ne ka yan arme ba da bane shari'a ba ta dauke shi ba zama da mai gado shine kullun amma ingancin arme ai arme ne shari'a arme ba wanda abin bai tura ingancin arme tunda ba mata wani bace ba mata wani ce take da cikin igiya ta wani aka arme bi ba kuma ga muku bayani anan hatta da maganar ta tahrimin abada da umar yayi umar radiyallahu anhu ya komo daga rakiyar haramci har abada ya komo da kanta mai bayanin satin da wuce wuri guda aka tabbatar da harin abada kan li'ani wancan umar ya komo daga fatawal kuma littafi na man kawo misali na mamalikin mamu kurtu biyar rahimu allah ya kawo wannan mas'ala ta umar bin khattab ya fatawa ta haramci abada daga baya ya komo da kanta ya gaba kuma dan su abu musul ash'ari su sai da na ali sun mai mu'arada da me zaka haramta abin da allah bai haramta ba ka ci harimha abada umar bayan tattauna ya gano da kuskure ya komo daga fatawashi amma wasu na fatawa ta farko da umar da yi da shugaba ne zai magana cikin jama'a wani wasu tarin ba tawai ba su dawo ba ba su yi ta biyun da aka yi ba ke wasu ka ta ta harkar wannan ita ta yi ya ta kagare mu ta kaga malikiya amma a ta cikin umarkin nafsu ce ya kuma da zai magana shi da takaice maganar idda maganar mata ta aure da aka saki za ta yi idda in mai jini ce jini uku in mara jini ce wata uku sai a makaita an mai ciki ce kuma ta ahi abin da yake cikin cikinta yanzu za mu hada dai ruwaya a kan wannan matsala ya ce an ilmisuwar bin maharama an na sobayat al'asalamiya radiyallahu ana nufisat ba'a da wafata zaujiya bai layali fajatin nabiya sallallahu alaihi wasallam fasta azanatu an tanki fa'adina laha fa nakahat رواه البخاري وأسره في الصحيحين وفي لفظ أنها ودعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر abin da yake wannan ruwaya ta misra bin makarama iya ba da labarin wata baiwar Allah subaitul aslamiyya wata sahabiya ce nufisat ta aihu a ta nafisar ta yi jinin haila suna gada abu kalma cewa take ɗaukar kai da nifas ba za a nabi da ya shiga wajen aisha ba a aikin hajji da tana jini tana kuka ita a nufisti kin sami jinin haila ne ke duk kalma ce mai ɗaukar kwanon kenan nifas ya ɗaukar haila ya ɗaukar aihuwa wannan baiwar allah ta aihu ba a da wafata zaujiya bai layali bayan mijinta allah mai cikawa da darare da ke inda yan kwanaki a nan bai kaba kwanan ne mace da wasu yan kwanaki ko darare fajatin nabi sallallahu alaihi wasallam fasta azanatu ta zo wajen wasallam take neman uzinin yin arme asali ka akwai abin da ka magana akwai abu sanabi shi iskota ta yi kwalliya an san asalin mai ta kaba ba ta kwalliya iskota ta yi kwalliya ci to wance me ke ni kina iya kina ta kaba za ki nuki kwalliya haka ya wata in kana abin kwada hiri sai ta zo ta ce ta rasulullah kaji abin da muka da abu sanabi na ayu ita tun ta fahimta masala tun ta yi amma abu suna bai fahimta ka ba iya ga kodin arbata ashirin wa ashara kodin ya ta taɗa kwana goma annan salar salama fa'azina la ya ba ta uzuri fannan ka ta armanta wani shi ne masala wanda hanzu akwai malami masu magana a kan mace idan mijinta ya mutu bayan mutuwa ta ayu akwai masu cewa ma'aikata ajali mahi tsawo abadul ajalain abadul ajalain kenan bai wa ta idda ƙasa da wata hudu kwana goma imma cikin ya yi wata hudu da kwana goma sama da haka wannan sai da ta yi amma in ta yi ƙasa da wata hudu kwana goma ta yi kurin hita cika hita cikin ita kwanakin daga baya haka suke gani alhamdu abin ya wakana tun sahabbai da rai wata fa'inta ce sahabbai da rai fahimta da wani kawai sanan ita mace ce ta fahimci ta kare shi ta bata kare ba annabi da dama ko to wani abun bayan annabi san kullum ba komai uku sani ba wannan annabi ya wa kan annabi ya da rai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin sahabbai ga Abu Huraira ga Abdullah bin Abbas da Abu Salama ba wancan Abu Salama bin Ummu Salama ba bin Abdurrahman bin Auf a masallaci wani ya zo tambaya Abdullah bin Abbas iya zamane abu huraira yana zamane abu salama iya zaune aka ma abu huraira tambaya aka abdullahi bin abbas tambaya mace ce ta ayu mijinta ya mutu ta ayu a yan kwanaki ƙasa da kwana da wata da kwana goma za ta iya armi abdullahi bin abbas ya ce wanda zai tawafa na wazarin azuwajen da tarbatin bi an fusi na arba ta ashirin wa ashira da kan aya ta ƙur'ani bin abbas ya ce allah subhanahu ta'ala ya ce duk wanda suka mutu suka bar mata wannan mata za su yi zaman jira wata hudu da kwana goma ita ba ta yi ba dole ta cika a nan yaro ne ba sahabi ba ne ba tabi'i ne ma ce kai kai kai gaskiya shi bai amince da haka ba ya ce mabdala bin abbas wannan fasa ta bin abbas ba haka ba shi bai da ta ba me hujjar yaro ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ulatul ahamani ajalhun an yadda an hamalahun shi kuma shi ma ka aya abin da ba zama aya shi Allah ya ce Allah ya ce duk mace mai ciki ajalin iddata ta ahi abin da ke cikin cikin ta ta yi mai zaura ta ko aya ya kawo shi mai ake ce abu hurera abin ba sasar da aya amma shi ya duka wani aya sai in saki ba mutuwa ba kaji shi bin abbas akan mutuwa da ke sai saki ne ba mutuwa ba in saki ne in mutuwa ce allah ta hudu kwanan goma goma shi kenan yanzu me za a yi ba'aura shi a sai abu huraiya zamne abu huraiya zamne shi abu huraiya ya ce gaskiya ina goyon bayan wannan yaran shi abu huraiya amma duka fahimta ce shi amma shi kan shi fikin abu huraiya ta yi ce ya yi ganin wannan yaron ya yi bin abbas hujja shi kenan yanzu me kowa ishadi ba mai tori kowa ya shi na shi ne ko tunda babu hasba ce manzo Allah ya ce kaza ba manzo Allah ce ta zo tana akwai akwai doka abun abun yana da doka aya ta ko ya kawo to amma yaya ne fikiyu ta hakika take shike da tanda ce an za a tsaye da magana a tura gida cikin gidan gidan mata annabi a tura mata annabi tambaye sa labari yaya ga abin da ya kwarsu ce a masallaci ana na masallaci ta kabare an gasa mota kan kaza kaza kaza me kuna da wani labari kan haka ina ga umusala ma ce ruwa mu mance ba ta ce yau nan gasu ba ita kawo nan kisar abin ta ce gasu ba a salamiya ta yi mijinta ya mutu da kwana arba'in ta samu za ta yi arami abu sa ya mata in kari ta ta ta ba nan annabi lati annabi ya arama annabi ma kula arama bayan kwana arba'in mutu mijinta ita ya lati shi ke da kari kima ta kari shi ke da kowa ya rajin da ke yanzu tana asan mutane su yanzu ke magana ra'ayinka ishtihadinka a nan kowa ya tseda manzana sallallahu alaihi ya hukumta mace kurin in dai mijinta ya in ta tana ciki mijinta ya mutu bayan mutuwa ko da kwana nawa ne ta ta hukunta kare haka yake ga mace wadda mijinta ya mutu tana aihuwa ta kare illa anan me tsarin aihuwa ce akan samu bari sanan malamai suna cewa abinda ake kira ciki wanda yake zama ya hudda mace daga idda cikin da ya kai wata hudu ya zama mutum wanda za a aiho shi a matsayin an cika mai halitta shi bayan wata hudu amma jinin wata daya ya lalace wata biyu wannan ba a kiran shi da magana ciki wani haka kan malamin suke kan magana kuma ne ya karantar da mu yadda kullum addini ba ta kiba wannan ce wannan ce dalili ake nema mai kwari kakan yanzu na abdullahi bin abbas ne da annabi ce alimi adama alimin fiddin alimin fiddin wa fakir fiddin ko wa alimin tawil Allah ka san da shi addini da tawili ko sai muna bata da kan ilimi cikin addini amma yaro ne ba sabi bane ba Abu Sulma bin Abdullah bin Auf yaro ne tabi'i ne yaro bin Auf amma ce a iya da madogaran shi yace a kudin sun Ibn Abbas yace kudin shikenan mallan yace shikenan kudin kun ba hujja a shi ya kaka bane kaga kuma inkarin da yi da yi ma Ibn Abbas sai hudo kowa daga ciki an samu dalili ko ya samu a kan wani mas'ala da suke da an da istihadi ne da istihadi ne Ibn Abbas yayi ko ne yayi shi ma yanzu da ke na samu dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan suke magana tattaunawa rigima ta kare ba wani jayayya ta kare dalili ake nema kuma an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci duk matar da ta ayu bayan mutuwa mijinta kurin ta kare idda walakin amma ta kuci ko ta mace da mai ciki da mai ya kace da mai takaba da mai saki yau ka saki mace ta ayu gobe ta kare takaba ta kare idda mijinta ya mutu ya gobe ta ayu ta kare ba suna cewa ko iya makara ko iya makara ta gare Mm, ko iya makara ba yan binne ba in dai ya mutu kurin ta ma'aihu an kare shikenan ta hutar idda wannan shine mas'alar tawakana to shine a nan asalin lafazin makaranta ata ta yi nufisat ba'ada wa wata roja bi layalin ba ta hudu ba kwana nawa kuda da wasu darare a wani lafazi ya kawo annaha wada'at ba'ada wa fata zaujiya bi arba'ina laila ta aihu bayan mutuwar mijinta da kwana arba'in kuma ta ƙare wafi libizin musulun lafazin da musulun ya mazuhu da ke cewa wannan masala da aka ce mace idan ta aihu mijinta ya mutu ta ƙare idda yake ƙara wani bayani dama ba haka da madan ƙara hidima ban a hili ya ce wala ara ba a san ban ga wani laihi ba an ta zawaje filamiya tana jinin nufasan ma ba ta ƙare ba tana jinin biki ya ta armanta tana jinin biki ta san biki ya ta armi غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر illa kwanci ne ba zai yi ba da ita da amarye shi sai bari sai ta kare shi aka ma iyaye wa kama ka amarya tana jinin haila ba wata da bai ana sama kana a kai ta gidan da jinin haila ba ta kaka ta ba dole ka barta to ita ma haka ne za ka barta ta kare jini amma tana nan matan haka wannan jini bai hana armi wannan shine magana ta mas'ala ta za mu ce ta idda ta mata ko ta mutuwa ce ko ta saki ce inda aka aihu to an ƙare cikin wa'an aisha ta radiyallahu an haƙalat umirat bariratu an ta'attadda bi talata hiyar rawaha bin maja wa rawatu tiqatun lakin wa ma'lum abinda yake wannan ruwaya cewa aisha radiyallahu anha ta ce an wa barira umarnin ta yi idda da haila uku ruwa bin maja ya ce ruwa cikin sikati na amma akwai wata illa cikin hadisi to gaskiya wani hadisin yana da hanyoyin da talabani iya ga tabbacin ruwayar nan menene abinda wannan ruwa take karantarwa me dalilin kawo irin wannan ruwaya a wannan babi kuma da suna nan suna abubuwan da dalili na kamun mancewar littaye ne fiki wuce hadithiya akwai malamai masu ganin alfasar idan arme bude shi aka yi ba idda ba za a yi to wannan kama dalili ko budewa aka yi kan wani dalili a nan maganar idda ce ke kawo a nan bude arme bai ce da kawai don budewa ce babu idda domin me barira barira da baiwa take aisha ta saye ta ta ‘yantar da ita mun kanta labarin ta anan da mijinta muhir mijinta bawa ita baiwa yanzu ta sami ‘yanci kusan tun da ‘yanci ta samu yanzu an ba ta zaɓi a nan salama da aisha ta ba ta zaɓi a kan ta zamana da muhir ko araba su wanda dai mun kanta kisa anan wanda ita Allah sa mata kiyamar muhir ba ta zaman zaman dole tana baiwa ce take zama da shi yanzu ta samu yanci tun ta samu yanci ita ba ta bukatar shi kuma Allah sa mai santa iya kaso mun sha bayani anan wanda har yana bin hanya iya tare hanya da take bi iya mata magiya barira ki hakuri barira ki hakuri ki dawo ki hakuri ki dawo barira ta ce a hal abbas ya zuci ya rasulullah kai agaji ita wallahi rasulullah ce ban taba gaba san da wani ke ma wani irin san bisa ga barira haka ban taba gaba ki da wani ke kin wani irin kin barira ga mugis amma rasulullah ka kai agaji kai magana shi Allah zai masa da kullum bin da jikin titi ya tare hanya ta annabi kira barira ganin ya ce mata barira to kuma wajen mijinki ya mata bin sai ya da ya rasulullah wai a ta amura ni kana ban umarni ne muku shawara ce ya ce a shawara ce su ce lamar bukatar shi kan ban su shi ke nan ciki to suke nan masu ke zai to bari da ta da muke su tun da ba nan raba ce ake alama tun da yanzu ya ta samu yanci shi kuma da bai saki ba na saki na saki ta dama ai ba saki ba shi da ba ya saki ta mimenu abin raba ga saki to a kenan raba saki ta yi kuna to nan fasaku aka musu madu da fasaku aka yi amma idda ce wata ta jini uku tun ta zama diya idda bai wacce a cikin dibiyar ta zama diya kenan jini uku ta yi wannan shi ne magana kenan sai wa an sha'abi an fatima ta bin ta qais radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati thalatha laysa laha sukuna wala nafaqa imam sha'abi ke cewa fatima binta qais radiyallahu anha mas'ala ce doguwa wanda dai an san lokacin da mijin ya aiko sakinta bayanan ma ya aiko wanda irin da yan takara suka shiga su ma'auya su ma'auya da abu sufiyan daga baya annabi ya kawo usama ya gama cikin takarar wanda ta zo za a da a cikin hannun bai ce ke je gidan wannan ta zama na a can a takaice dai kisa ce doguwa to kan ta gurin akan wannan mas'ala ita saki na uku ne mijin ya aiko mana wanda ce mata laysa la sukuna wala nafaka amma sukun ka ana annabi ya ce ba ta da haƙƙi na zama a gidan miji da ya sake ta kuma ba ta da haƙƙin ciyarwa da miji kewa matashi ya sake ta magana kenan nan kina kula musu kama ka nan fiqhu idan mace ba saki bane ba raji'i saki ne wanda me saki sakin da ana iya komawa saki daya ko saki biyu a shine ake ta mata ta zamana a gidan mijinta kar ta huta kuma ya ba ta ci da sha amma in sakin da ba ba'in ne ba da makomi to wannan ba ta da haƙƙin gida ba ta da haƙƙin abinci da bangare na maza ba imam malik rahimahullah shi iya ga cewa tana da sukuna amma ba ta da ba ta da haƙƙin ciyarwa imam shafi haka kowa da irin fahimta ce tunda nasu ya zo a hili karara da ma akwai masu ganin ma a nafiya suna hujjar umar bin khattab ya ce duka tana da sukuna abubuwan ma da waya magana kuna kuskure ne rashin samun nasi na nasu salama manzan ya tabbatar matar da aka saki saki wanda babu komai kan shi ba ta da haƙƙin zama a wannan gida ai da mun dan a koma ne don ana fata a gyara ne a koma a cikin suna kattauta to babu wannan abun ya kare kenan kuma ga nasi karar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta da haƙƙin zama a gida kuma ba ta da ba ta da bakacha ba ta da haƙƙin ciyarwa shi annabi ce ki je ki ki idda gidan wance dan ta jar sallallahu ai gidan wance gaskiya ya ce mata na lura gidan wancan lalle maza ana gidan ana yawan shiga da wuta bikin sakata ba za ta kullum cikin kumci na hijabi sauransu ki je gidan dan wanki ibn umar makatum shi makaho ne bai gani shi ba ruwan shi da ke mata shi kenan anan ba ta da matsala ya ba ta damar sai ta yi idda a can na shi na shiga ga anan kenan magana mace aka ce mai aka ce mace da aka yi magana ita mace shi kan hujja ta ga namiji haka ba wani al'awara ba ba wani aibu kan shi ganin namiji da mace ke zama yake zama zama hadari don an san naman da jan ba ta hijja hankalin namiji wajen kallo kaga ai ce can ta kai ana ganin ta zata matsala amma ce ta je gidan makawo bai gani akwai ta ruwa ta shahara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ibn umar kutum ya shigo gidan shi yace ku oye suka ce sallallahu alaihi wasallam makawo ne wace ku makawo ne ku bu ganin shi wannan ruwa ba ta danganci kawai ta da kan kanka wannan ruwa ba ta danganci annabi ta wai shiga gida in ku bu ganin shi a ganin ku yace sa oye su bai hijabi ita da bai gani makawo ta ma hijabi wannan dama ruwa ba ta inganci wata ruwa a takaice dai kenan nan abin da kullum sai kullum doka mace an haka mata saki na karshe ba ta da haƙƙin zama a gidan kuma ba ta da haƙƙin ciyarwa na sai ta ƙare idda don a ƙa'ida mace in ka sake ta tana da ciki misali in wata takwas ne don abubuwa ga rashin bulsu da kawo wata da ake ake tuhuma addini wani da yawa na rashin adalci in ka da za a ɗabka musulunci ko mata kan sai samun yanci ko anan ko samun goyon baya inda musulunci tsara maganar zamantakewa ta mace maganar zama maganar saki ko a halin saki yanzu misali ya kama kamar da saki sabon ciki ka ta kai sabon ciki in wata takwas za a yi dole a tsaye da aka gabata ci da sha da komi da gidan sama har sai ta ayu kuma na kuma sa'ala da ake magana saki na ƙarshe ba ta da haƙƙi banda in mai ciki ce ko sakin ƙarshe ne tana da haƙƙin zama da ciyarwa wanda jima'i ne eh bangaren in mai ciki ce ko banci idan ka saki mai ciki ko cikin saki uku na gamata in dai mai ciki ce tana da sukuna da nafaka ka saki mace da ciki sabon ciki dole a rike ka ka ba ta ci da sha tsawon wata takwas kun baka kusantar ta har anan ba kwa zai ba gaskiya akwai kaga wata wace kai kai kai kuma saki uku na kai ba ka ba da maka ce ka haƙuri ko na haƙura kaga da mun kawo mun dai sun haka kaga da mun baya buga ce saki tunda ya san wahala ce zai wahala ce tsawon wata tsawon wata takwas ko bakwai ya bata ci da sha da komi kuma gidan bata wuta balle ka wata yasa ta saku daman ƙarshen igiya ne ƙarshen igiya ne ka daga kasu ba mana ƙarshe ka tushen ƙarshe ka saki saki uku kai ba damun komi kuma sabon ciki tana nan a gidan ba ta fita balle ka kawo wata kuma dole ka kawo ce wani da nama da abincin shinkawa dole ka kawo wata takwas ka inda an haka wani ya saki daga gaga ba da bayan abin da mutane kurin ba ruwan su kurin ba abin dokai sai ya sake ta ta gidan ubanki ma kun ba abin dokai haka suke ba haka ki kuma shi ba sashen akwai shi ana jaje ana shi kenan ya kare da ita ba kuma je kawo tana wata ɗaya kawo ta sabuwa gidan suna samun kiyayya da juna samu wata cikin al'umma don shi bin doka Allah ce ba dama ka haka ba ka dama ka haka dole ka barta ta zamana kuma haka Allah doka ce ta Allah ba abana wani musulmi wanda ba ko isani ne dole ne ba dole ne ba isani ba dole ne kai haka Allah shi da sai wa an ummu atiyata radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala لا تحد مرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عسل ولا تقتهل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختدم وللنسائي ولا تمتشد abin da yake wannan ruwa ta umu hatiyar radiyallahu anha tana ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la tuhiddu mara'atun ala mayitin fauka talas mace ba za ta yi ba ta kaba ga wani mamaci sama da kwana uku kenan ana ta kaba ga wani ba miji ko amma ta kwana uku mai ma'anar magana asalin al'ihidar mace ta yi watsi da kanta babu kwalliya ba tarare ta gajabata cikin haka har zaman da rura akan samu mace a mata mutuwa oba ko wani dan uwa wa ɗan uwa na kusa mahiya mutum cikin halin da rura bai damu da kwalliya ba da magana mata to nan ma ana magana ne mace bakin iyakar zaman da rura ba ta kwalliya a gida dalilin mutu an ba ta dama ta zamana ba kwalliya ba kwalli ba turare ba kaba ado tana cikin da ruwa ta mutuwa ubanta ko wani an wanta amma kan ta wuce kwana dole ta yi wanka bayan kwana ta yi ado ta yi kwalliya ko baban ta mutu ta ce ba shi kenan baba na mutu zan kwalliya dole ta yi kanan salama a ƙarshe ga wata ya ce mata me har yanzu ba wance kwana ku ba dole an ce ko mutane dole ta yi kwalliya su saba shara ce amma tana dama ta zama gajab babu gyara cikin rashin ado amma kan ta wuce kwana kwanan wuce ya ce illa ala zauji sai in miji ne ya mutu shi ne arba'ata ashirin ashara aka ba ta damar wata hudu da kwana goma yan asalin al'idad mu a nan al'adun ta kaba tsohuwa za ta zo ta saki akwai tsayi masu ta kaba an san sa anguwa ko a gari ta ji a nemo ta da dokoki na jahiliya tsura mata dokoki baki hutawa kayan hada rana ya ta hudu ki huto kayan ta hada kina daki biki rabuwa da kaza biki biki miki kafa biki abu dai iri iri biki rabuwa da wuka ko kaza hada wuka suke suke suke zama bata baki wanka baki wanka herin a sati ko juma'a ne kuma abu da yawa bata wanki ya rana kaza ranar wanki daban ranar wanka daban dokoki na jahiliya ne ga kamar da gaske duk wannan hukumin jahiliya ne kuran abin da yake ta kaba a shari'a hana mace duk abin da yake da alaka da ado shine duk abin da yake alaka da ado shi da kana mace yake ta jirwa kuma babu wani abu daban duk abin da yake da ba wata bisa ta kuma ina kan cewa na kan misalin cewa mu a nan haka ake ɗoka wasu abu ne da kuma da mai mujaya kamar kamar sai da abin ina tunanin nan gaba nan da irin shekaru wajen 47 nan shekara 30 da nan yanzu 47 shekara 35 ko 47 ayi mun taro a nan meli 47 ne na malamai na Nijar gaba daya wani malami ya dauki da makata ya bayan inji ya kai ne kai ne kun sa ne kun nabi sukur muna cikin yan kallo sai wani malami cikin malaman garin wani babban malami iya cikin manyan garin sai tashi sai yake cewa su umar sama'il Allah ya shi muna so ku gaya ma gwamnati yadda ake ba mata kwanje kin maternity na aihuwa wata uku a rika ba su kwanje na wata hudu da kwana goma mutum zai mutu lokacin akwai abu da yau kana da bakin ta yi zahi ne shi umar sama'il sai yake neman albalahiya da a watsi ta shi ke na tafi mun hudi sai khalid da ba mun garin marshe khalid na kwalan wannan sai ta lalala ya ce mun janye gwamnati don mu gami dalili me yasa za mu ce a ba su wata da kwana goma me dalili ya ce ya ce ya ce dama shi halin bejin hausa ya ce wa ya kuma musa da tsantar fareti ya ce ka gaya mishi me mawani da ta fati me idda ta kaba ta hana ya ce a tamai shehun me idda ta kaba ta hana kuma da malami da kuma malami amma ya mai fasa fasara wallahi mutum ya mai fasara ya ce ya ce a ce maka me idda mutuwa ta hana kuma malami ne ba aka gaya mai cewa ya ce me idda ta ta kaba ta hana mahimman wani idda ta rufat me ta hana ta ta kaba ya ka ce bai nan Allah kaman bai nan babu amsa sai ce kullahu gaya mishi ta mana uzina waɗannan mabidin kharij da bai da kadai abin da kaba take hanawa duk abin da yake alaka da ado da kwana ba gida ba bayan wannan babu wani abu ya ba shi amsa kenan me a taka sha'anin wai kenan duk abin da sha'ado ne ya ce kwalli tarare kumshi kitso don abin ado kun shine batta yi da kanta kwana ba a gidanta ba kenan ba a hana ba dan huta ta darura ta kama ta huta ta dawo don masu hujjar cewa tana ta dawo hujjar misali a kowace cikin sahabiya tana cikin idda za ta ta yi garka sai cikin sahabiya mace mata garka kuma yanzu za ta ta ta ci tauniya ta ce annabci ya rasulullah kaga zan ta yi garka ta wani ya ce min wai ya min kari ya ce ki je garkar ki ki turo da bino ki a wani kanki a wani wani annabi ba ta dama ta je garkar tana cikin idda ta je cice kuma iyawa ta yi amfani ga kanta ko ta a wani wani annabi ba ta dama ta garkawa to kenan mace ta kama ta ta tsaye wajen aiki in ta cikin strategy ba da matsala bai saba inda da ta mata ji zama tana izo ta dawo ta kama tana ba a je a dawo su ce kenan akan haka ba mu damar zamu ciya gwamnati ya ba ta kwana ko tana tana tana ta dawo kenan kun a jumurce ta kaba abinda kurin ta hana duk abin da ke alaka da ado kurin kai ka ta jerowa in dai kulliya ce kurin batta yi kuma ka ta kwana ba a gidanta ba mutane ta kama ta da ruwa tana iya zuwa mu ana akwai wani abu da cikin al'ada ta ce wata kaba kwana arba'in ce alhaka mu ana haka cin kan mata wai kwana arba'in a kwana arba'in ne shi ne aka hana wani abu amma bayan kwana arba'in tana iya kominta tana iya a rage ta kaba ta ta yanke sai dai sauran idawa ta kaba da farkon kwana har ƙarshe ɗaya ne kuma cewa ba shiga ba ake cewa kurin mutuwar miji automatic kai tsaye kurin automatic kama kurin ta shiga cikin ta kaba ita musu misali irin masu mutuwa masu zuwa hanyar cikin sahara kenan sai mutum ya mutu bata labarin mutum da mutu a sahara sai daga baka samu aka samu labari ɗan sauran sun zo aka labari a yanzu nan da wata hudu ko biyar wajen wata biyar da mutuwa shi a yi shi kenan ranar mai ta yarmi eh kurin ta yarmi daidai ne ya san kuma zama da ruwa da kurin amma shari'a ta kaba ta kare ba a ramu ba a ramu ta kaba ba a ramu ta kaba ba ta ta rama wata alkwanan goma ta kare ta kaba eh ba ta labari mijin ya mutu he ba wata hudu kwanan goma samu labari shi ke ba ta ita ta zama na musamman na ta kaba ko kwana ɗaya ba ko kwana ɗaya wani zama tsakaninta da Allah da ruwa ta zama da ruwa kwana biyu amma Allah bai tsora mata ba wasu kwanaki daban na ta kaba bayan labari ya kama ta bayan ta hudu kwana goma ko kina haka kan zamu gano ka kenan ta kaba ba shiga ba ake kurin mutuwar miji kin shiga ta kaba kai tsaye gurin sai ki tafi da kwana goma kenan ado da kwana ba a gida ba da magana aure banta magana arme alƙawalin arme da kowa shi ma iya ciki ba a magana arme da kowa daga na kare shi kenan ko muna jira ina jira da kin kare shi kenan lekon mai zan kare kwana kaza in zo ba a yi haramu ne ana haka nan ɗaya cikin malamin jina kiman labarin wani ban allah ya rasu matar take kiran daura ta ga daura ta ga mishi ta ce gata malam wani ya san shi abokin mijin ne an je jana'iza an dawo ta ce ya kiraye ne don da jikin ƙara ta kaba ina nan allah duniya kenan abokin mijin da kuma shi daura ta san shi ta kuma san su ya san kowa cikin su ta ce ka ga wani abin da ke zane gamuni abokan mijin an je an sanawa an dawo kai a watsi yake kiranta a waya to da shi ta kaba ne ina shiri da mutane duniya ba ga wani mutuwa ya barta kai man kalmar maka duniya mutuwa ya barta fa mutuwa ya barta wa mashi dan haƙuri ma kwana biyu a bari ya dan gaisuwa ma ya dan kai alheri a gano ya dan kai alheri a gano dai ya da ko ina haƙuri ma ya dan kai gaisuwa ya kai alheri har ta gano iyawa ya aure alma a kurin gasa kuri irin gidi kurin ciwo daga ta kare iya shiri shi bai zama duniya eh shi bai zama ba shi ba fito wani to ka wani bai dace ba bai halitta ka haka da ba magana a randibu alƙawarin arni alatar lakin lallatu wa idu nusara ko alƙawari baya koyi a cikin ƙari shi na shirya a nan aka ce an halitta jirwayi da kaman wanka wala ina buƙatar armi ina buƙatar samun saura ta ƙware in yi armi wallahi kuma ka halika ta ka bada nuna Allah bai hana ba matar da aka ma saki uku na ƙarshe da wadda mijinta ya mutu su kaɗai aka ba damar jirwayi da kama wanka amma matar da kama saki ɗaya tana gidansu irin mata al'adar mata ta gida tana tana idda a gida ita wannan koko ta mace babu haramu ne ka iske zawara da aka ma saki ɗaya ko saki biyu a gidansu ga mata kyauta ko wani kwatamce ba lai hira zawarci wannan ya magana ga uwayen ɗiya domin da yawa mata ba zawarai wata ma dan wata ita ta isa ita mai farin jini ce to daga ta kare ta kaba ko mina ta kare daga ta daga ta kare idda kun hita armanta da yawa kuma ta kana wanda ta kuda mashi ita tana da masoya to kai uba yana kaka bari baka dama ka bar diyarka tana zawarci daga saki ɗaya ko saki biyu ba ta dama na fira zawarci dole da gazo gidanka ba ta gaba mutum da mani ba ka kore shi ka kore shi ba dama bai haƙin yadda ta saki ɗaya saki biyu babu dama na fira mu anan ya ce al'adun ba ruwan sukunan tana hira tana ta ta komai ta shirya shi ko ko kwatamce ba a yi saki da ko saki biyu ba a yi inda ake kwatamce jirwai da kamar wanka inda ake yin jirwai da kamar wanka inda ake inda aka yi saki uku na karshe ko ko mutuwa shi ne aka baka dama ka yi ɗan jirwayi da kamar wanka amma ba saki da ko saki biyu ba wannan muka zama gyara balle uwayen mata ko kai mai shiga zawara amma ta saki da suke biyu kakka ji gidansu hira kakka yi magana ko a waya ko a waya kakka magana ta ko a waya ka bari sai ta kare komi kake da haƙin dirawa to wannan kenan umar ɗaya take balla annabi sallallahu alaihi kenan ya ce ma ya ce mata kenan kada mace ta yi idda sama da kwana uku sai mijinta ne za ta yi wata hudu da kwana goma wala talbas sauban masarugan kar ta sa tuha mai mana mai rini illa sauba asabin sauba asabin su mai suke a wancan da wanda ya san irin masu yake wagan bari wanda ake sa cikin wani abun rini amma hai a kulle wani wuri zuci ko hauri hauri ke da wannan rini ne ba gaba ɗaya ba shi da asabin sau ba asabin tuhar da aka yi rini amma ba gaba ɗaya ba ɗan kaɗan ya kamsali yake ta don da sanda abin aka tunan ba ka bari ne ko mai namun ko ba ka bari ne shi ne daga nan gori nan ɗan kudar haka kiran ba duka bane ke wurin da kulle ya bai rini bai ɗaukar rini ko na kulle bai ɗaukar bai ɗaukar wannan rini kina ta kace dai sai tuhar take da rabi da rabi ne wala ta kata hin yace kata ya kulli ta ga mai ta kaba ba ta kulli wala talba wala ta masibin ba ta shawo turare illa idza tawrat nubdatan min qusatin awazfa sai in ta tsarki ta yi jinin haila to ganin kanni na jinin haila ana so aka wuce shi aka ba ta dan kadan usu ko azfar nau'i ne na turare wanda mata ke turarawa shi azfar kaman zaman zama a kasuwa akwai wani turaren turaren mata kaman hurci kwan kaman hurci kwan kaman hurci kwan na ganshi anan ma wani sai da yan kayan yaji kaman hurci kwan to kenan sai irin wanda kenan na masu ta gudun kenan sai dan turare dan kaɗan wannan dai wanda kenan a ɗansa saboda wari na ƙanni na jini muttafaqun alai wa hada lafaz mutum wannan ruwa bukhari ya kata muslim ya kawo amma lafazin da muka karanta wannan lafazin na imam muslim wali abi dawud wa nasa'i ibn ziyada a sun suka suna abi dawud sun nasa'i akwai ruwayar ƙarin da ya ƙara a can wala taqtadif ruwayar abu dawud da nasa'i kadda yi kumshi kada dai adam ne da ko ba a kumshi ce wala tamtashid nan tamtashid an san ba kudin da tsaye gashi ba muke ta a ma'ana kan domin suna ana tsaye gashi a sa a gyara gashi ne da wani mai ko tarare a san gashi mata su gyara gashi ganin katta gyaran gashi a takaice katta gyaran gashi a ruwan da sai wannan shine abin da yake wannan abin nan ka gani a takaice duka wa'annan ababe iya magana kurin akan cewa kenan ado ne dai ka da abin da aka zo nan adon ne ba a yi abin da shayi magana rinin magana kwalli magana tarare duk dai abu da kira ga kwalliya ce magana kumshi magana nagacha magana lalle ka duk dai adan ne ina ga nan ya kamata mu tsaya saboda ganin hadisi na gaban mu ya karewa a cikin lokacin namu mun zo karshen karatu insha Allah Allah kai mu darasi na gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته